أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na rabi'u thani hijira shekara 443 wanda ya dace da 12 ga watan 11 2021 a sati da ya gabata muna da cikin suratun nur daga mun tsaya aya ta 30 ta wannan sura kina sha Allah yau za mu tashi aya ta 31 bi izinin Allah kahin nan abinda yake da alaka da 'yan nasiha kamar wanda sati da gabata na yi shiganta ga waɗanda ba su fahimta ba manuwa ta tahiyar ahalusunna ɗan uwa abinda yau mutane ke talla da shi da su hana mutane neman fahimtar addini cewa addini da ya rikici marasa ma inda zamani yan uwa wallahi wannan addinin Allah iya nan garau lahiyar shi lau ku ne kuka rikici wallahi sai ka rikici addinin Allah iya nan wannan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin nassan alkur'ani قل إن هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كنجي أبن الله الله سبحانه وتعالى إذا من ذنش أمرني قل كذا مسكهدي إن هذه sabili kul hadhihi sabili ga musu wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basira ba wani duhu akan basira ba wani duhu ba wani duhu ba wani hasaro kuma ce ana wa mun tabani wannan ni akan basira ake tafiya ba wani duhu ba wani hazo ya ce ni akan haka nake haka wa manittaba'ani haka dun wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah dangana ma Allah duhu ba duhu cikin addinin Allah ba hazo ba hazo kuma cewa ma ana min al-mushrikin annabi ce ni ba na daga cikin mushrikai Allah mun tsari da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi yace tarakatukum ala al-muhajjati al-bayda layluha kanhariha la yazigu anha illa hadak annabi ce na bar ku kan hanya barafas bayda yake da misalin ta ce layluha kanhariha daranta da rana duk daya ita la yazigu ana illa halik ba mai barin wannan hanya sai halaka kira kaji babu duwa hanyar Allah yan uwa haka kiran hadu suna yake ba wani duwa haske hujja ce kuran na wasu kuke ga cewa duk mai aiki da hankalin shi ba wahala ya gane suna ta suke cewa addinin yara ko yan bariki saboda duk wanda ya lafar ya yi nisa ya san ya yi rizonama a ce kaza an ce kaza to kaza ne ya da zunuma ya sanar da zai zunuma ya yi diba gaskiya da ya yi hukumcin kan kaza yan wasu da hata da ake filo a cikin turanci filo tana ba mutum ake kwallo shi tana ba ka ake kwallo ka ka yi nan ka yi nan yan wasu da da yawa duk wanda yake intellectual na ya hankali ya yi karatu ko da ma da ke yi ba wahala ake gane sunna don abu ne hujja ce a yi kara ba wani kama kame ba wani kame-kame hujjacin karara yan uwa cewa za ka gano in ba ɓata ba kiran suna abu ne a hili yan uwa kowa ya imani da la'ila illallah muhammadu rasulullah kai kace ka yarda babu abin bauta da gaskiya sai allah kun muhammadu shi ne ɗan saƙo na allah mai rasul ɗan saƙo misali ɗan saƙon allah manzo mu ko manzo dan sakon Allah ne a duniya kenan duk abin da yake na ibadar Allah abin da ke da alaka da Allah kai tsaye ga wanda Allah ya aiko ya gaya mu kai da yake baka aiki da kulluwanka mai aiki da kulluroni he ka ya dawo wani ma yana iya ka sako daga wajen Allah haka ne yanzu ‘yan wasu ya mace ban kuma Allah adalci ko manzanni adalci yau na yi imani ko a galgajiya ka tambaye mutum nan da kowa san nan garin waye wakilin ƙasa shugaban ƙasa gwamna gwamna ko ta abin da ke alaƙa da gwamnati za a ce gubernar sai wani ya buɗe wani gida a zango a nan cikin karshe manzo misali ko karkada sai ya sa gidan shi gobernura ya sa gubernura ya ɗauko mota ya mata lamba ta gubernar sai ka zo ya maka kashe na aiki kaza mai kaje ka aiki kaza ya baka wata uzuri wata wani umarnin kaza ya rubuta maka kaza da Allah ya sani da kai da ka amsa karza kai je baki iyaka ka wuce kace da ta da kai da shi akwai mun kira a san gidan kasa kuma wuri to wallahi duk wanda ya amshi sako daga wajen Allah haka ke a wajen Allah abu na hili ga wanda Allah ya kuma ya wani yanwa kusan dukkan hudubobi da yake manya-manya duk babban taro iya wani fa'in na asada kalhadis kitabullah wa khairar hadi hadi masu da salama wa sharar umuri muhudar rasuwa فكل مجتم بدعة كل بدعة ضلالة yace kullu bilatin finna duk taro bai nan ina muku cewa ina muku kashe da bid'a ku rike sun yayin karantarwa karantarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu littafin da ke na Allah yace dukkan kirkire da aka yi daga baya bid'a sunan shi kuma dukkan bid'a bata yace kuma dukkan bata a wuta a to su wannan magana da iya magana ai wannan kullu na su kulliya ba kullum ba duka ce kaza kaza kaza sai ne bace duka duka kullu bid'atu kuma ilmin usul ma ana ce kullu tana cikin kalamomi wanda suke cikin da tattar jumla afrad tana daukan duka abin da aka kawo kadan ta abu cikin jumla wanda take daukan duk abin da aka dangana mata kullu kullu duka ko aure duka to wannan kalma nan suke shigowa kullu kaza to idan kai baka gano ba ko ne ban gano ba mu koma manzon Allah yayi bayani kan wannan masala inda zaka wala mai hankali zai gano in dai addinin Allah ne babu kowa ga wani ruwa musulunci yake cewa mana amila amalan laysa alai amruna wa huwa raddun shi manzon da Allah ya aiko yace duk wanda ya wani aiki wanda ba mu muka ce bai yi ba a so ruwa bukhari muslim aisha ta ce manzo Allah ya ce sallama man ahadasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun dole kirkiri wani abu a wannan al'amarin namu me musulunci yace in ni ne kirkira an mera ba a so kashi da annabi ya ce dafa duk aikin da kai to nan annabi ne magana sai mu koma sahabi abdullahi bin umar yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'ahu nasu hasana na'am hadisi kuma ganta ka haka ibn umar ta dukkan bid'a ata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce ta ji wa sahabi ko amma magana kullum mace ba sahabi ga mu kullum duka ce in da ibada ce to kai ba maliki ne to ga daya cikin malikawa manya almajirin malik kai tsaye ibn shafi ibn shahab ashab ashab ashab yace ya ji da kunnen shi imam malik iya cewa ka ji maganar malik ba inda ba wani ba malikin kirki ne ga maganar malik yace mani btada'a fi islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna ar-rasul khana subhanallah subhanallah yace li anna allah ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فما لكم دين يوم إذن فلكم دين اليوم إمام مالك yace duk wanda ya kirkiri bid'a kajiwa yace wannan bid'a mai kyau ce inji malik duk wanda ya wada haka inji malik ba mu gori ba ya ce wannan mutumin faƙar za'ama haƙiƙa ya ce an rasu da kalkala manzan Allah ya hanci taɓa Allah subhanallah haka malik ce kenan magana ba laifin ba nan ba ne ba imam malik haka ya ce ba wani kawai ba kuma wani zai bakan magana malik ga ba wani kawai shi ya ce ba wata mai kyau in ma ka ce ne mai kyau ka ce manzan Allah ya rika taɓa Allah kuma ya hujja ta imam malik a hili karara ya ce domin allah subhanahu wa ta'ala a nassun ƙur'ani ya ce al-yawma wani yawa duk duniya malaman tafsiri ba sa ani wannan rana da ya ce a yau ranar arfa ce wadda bayan da kwana tamanin da yan kayi allah mai cikawa ya ce a yau allah ya tafi da wani ayi ya ce a yau aka marutu lakum dinakum Allah cewa a yau na cika muku addini in dai addini ne a ce tun a ranar ya cika shi eh ai ko fadala a ko rumu sai ce wa atmamtu alaikum ni'imati an cika duk wata ni'ima an kare an cika ta wa raditu lakum islamati islam shi kurban addini shi malaka ce duk abin da yake na addinin Allah ne jimalaka duk abin da yake na addinin Allah ne wanda babu shi a safkar wannan aya na bautar Allah malaka ce a yau a zamanin shi ba yanzu ba ba shi kar dubu da rabi malaka ce a yau ba zai zama to addinin Allah ba wannan magana malaka ce in wadan Allah mai hankali a nan da Allah ko kuma ga musulmi na kirkire وبدعة حسنة وبدعة حسنة كيف كسنة بما حسنة بس من يموا سكن كاو رواية تا inda magana ke cewa na inda yake magana cewa man sanna sunnatan hasana zuwa ƙarshe alwajar ba wanda sunnanta sunna kyakkyawa wanda shi suke kawowa a kan bida a hasana don allah ku ce hankali ku ce hankali shi ne mace sunnatan hasana sunna kyakkyawa ko he kawo dan bida wa bida hasana na ga musu shi ne mace sunna kyakkyawa kai ka kida hasana abu da akwai wurin ba ma wurin ko annabi ya kawo wannan magana kan wani aikin alkhairi ne wanda manzon Allah ya ce a yi wani hori a kan shi ne ka kawa ake magana ba bida wata na ba da doci yan uwa wannan shi ne madogara ba fita ahli sunna wal jama'a sai dogara da kitabu sunna yan wannan ka san kullum karatu suke wallahi gargajiya ba ta aiki da shi nan duk makarantar garin nan gaba ɗaya zan ci har Najeriya har Nijar har Ghana duk ƙasashen da suke da ake malama ba wuce ta karatu akwai wani kowa san da risala ta ta ibn Abi Zaid risala duk makarantun ana yi ƙarara mai risala ke cewa wala ya kamalu ƙaunin imani illa bil amal ya ce wala ƙaunun wa amalun illa bi niyya ya ce wa la ƙaunin wa amalin wa niyya ila bibin mafaka suna ya ce imani bai cika ya kai kalma kalmar shahada ko ya ce ita kalmar shahada ko kayi ta ba ta cika ya kai aiki ya ce da kalmar ta shahada da aikin naka sai da niyya to amma ma kayi aikin kuma kayi kalmar shahada ce kayi aikin kayi niyya ta ƙwarai ba ta gyara aikin sai an riba in ya dace da suna ku ji wa wa duk wannan bayanin amma wai han zuwa ma suke suna bida hasana kaje ta gama da hasana eh shi annabi ta babu sun ce muku akwai ko to mun je da Allah sun muku sun kai kuma sun shi na son gana wani ba na mu kake da kanka wahala ga ya mai kurin ɗan uwa idan cewa musulmi har yake ga addinin wannan wa kowa jin mai hankali ya sani abinda manzan a zuru shi na ibada bangaren azumi bangaren sallah bangaren azkar bangaren sarka ba wani zamu ya gaba daya to ma mu da bamu iya ba gaba daya sunnar da bamu iya ba ta mana yawa zan mu mace kokarin mu kamar ki kokaro jabgo kan mu na kara kan kan yauni da Allah abinda manzan da kawo kanshi ya ishe mu kun bamu iya gaba daya sai dai mu kutamta wa amma kai zaka ce kai da masabuwa to mu na annabi ya ishe mu kun kun je gaban Allah kun ce amana ya ce akwai mai kyau Allah ma bismillah
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
‘yan uwa kayan nan namance a cikin sati da ya gabata bayani da na yi na waɗanda suka yi shahada cikin musulmi a yakin ƙadisiyya 5,500 to gaurin gaugawan magana ina ga na ɗauke dakin sai ka ji an ce dubu ɗari biyar to dubu da ɗari biyar ne suka suka yi shahada a yaƙi guda na buɗe farisa ba gaba ɗaya yaƙin manewa yaƙi guda ne wanda ya shahara na kadisiya kenan nan ɗan abin mai ji zai ji kama an ce dubu ɗari biyar duka ma sabon da wani a wancan zamanin kenan wannan dubu ɗari biyar ne wanda suka rasu na wata an gani wannan aya in wata muka bayani farkon wannan sura sura ce wadda take ɗauke da hukumce hukumce na zamantakewa Allah yana mana gyaran zamantakewa nan sati da ya gabata mun yi bayani dai na wa kullun mu'minat daga dhulmin min absarihin wa hafatan furujahun cewa Allah ya ba manzon shi umarni ta gaya wa mata masu imani bayan can irin wannan bayanin ya gabata ga maza ku riye idanuwanku kuma wa yahfazna furujahun su kiyaye farjin su mata ku kiyaye farjin ku wala yubdina zinatahun illa ma zahara min ka ku bayyana da adanku sai abin da ya riga ya bayyana wannan shine karshen bayanin da muka yi a sati da ya gabata na riye ido game da kallon abin da Allah ya haramta nan kamar da Usaimin rahimahullah ke bayani to nan mace za ta zai ita ta gaba ɗaya ba ta kallon namiji sam ko kai san matan ce baka kalla gaba ɗaya ba nan abin da yake zahiri magana ce ta rashin kallon hana kallon abin da bai dace ba imma kallo na sha'awa ko kallon abin da aka haramta ma a cikin ta ba shi ba mace za ta zo gaba na sallallahu ta tsaya cikin sahabbai ta yi tambaya ta yi tambaya addini ta har ma za ka wata sunsa bai ba da labari wata mata kaza mai kama kaza ta zo ta yi tambaya kaza ko haka ya kawo hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya masallaci mutanen habasha suna antar mata yaki aisha ta huto yace ta zo ta kalla iya bakin kowa ta daura ka hada ta ta daura haka ta sama ka hada shi nake da na mu'amala tsakanin mace da miji ta ɗora shi ya kare ta daga baya ka haɗa ta haɓa ta sama ka haɗa shi tana kallo ya ce ya ishe ki wasan kallon ya ishe ta ce ya ishe ni a ta kaga anan kenan inda har mace ba ta tsanka kallon maza haka kenan ba ta yawan ba kenan amma za ta ishe kike wasan kenan kallo akwai bambanci kallo zuwa kallo shi ne wata abu ka gumi rahim wallah Allah ya gumi yake cewa mutane suna tsanantawa wajen kumne har a ce ai mace samsam ba ta huto ba gaba ɗaya ya ce to idan kuka ce mace irin ba ta huto ba sam irin na mace ba ta huto ba kamar daban da maza kuku huto sai to kenan kuma ya kawata hutar ba saboda ya ce me ya ce ya ce domin maza sun yi haɗarin kallon kallon al'aura don ya ce da wuya mace ta huto cinye ta ko ka kwabrinta a hili ko nikinta a waje ba ma yayi ko amma maza kuna hutowa har da kilan ko maza su yi wutarwa jiki a buɗe amma mata suka mutu da cutar da mafi yawa da ke nan kun yi kuma ba wata wutarwa don ga kalli mata a titi kenan yadda maza suka mutu su tsiri idansu kan su kalli abin da kan zama su mata ko sun mutu su ji suna iya wutarwa amma kan su kalli haram haram ce allah yana su kalla kenan kallo na sha'awa ko kallon wurin da bai dace a cikin namiji ba amma a ce sam kallo gaba daya to da sama a aikace ko abin da bai yi wa ya da wahala ba kallo ta san mata kallon namiji gare ba ta ce imma kallo na sha'awa ko kallon wani abu da bai dace ba a jikin namiji kare zaka zaka sa mata su yi sutura ga abin da aka halitta sabanin malamai kan huska da tayin hannu duk da huskan ma duk malamai sun yarda inda gudun fitina huska kan arita a ta huska arita nan da ke almuhim kallon duk abin da bai dace ba da kallon duk abin da zai kai ga fitina zai kai ga lalacewa haramu ne namiji ya kalla haka mace haramu ta kalla kuma da ya maganar ado ka a bayyanar da ado he wanda ya riga ya bayyana nan wasu na kawo magana nasan hadisi ya zo na nan sallar salma ce idan mace ta balaga ba abin da ke halitta a gare ta sai huska ta yi manu wannan abin da ya zo a kan duk da kuma ta ganin mazarmina abin da ya bayyana ba tare da niyya ba ko ko irin kamar su misali zanen misali ritual ko hijabin wani abu da ke jikin shi wasu na ga haka nan amma da zahirin abin da shahara huska ta yi hannu tana cikin ado duk da musulmin ya ga cewa maganan ado fuska akwai nassin hadisi kanta magana ya ɗaukar dukkan ado na mace kurin kanta bayyana sai wanda ya bayyana kan darura to zai bayan wannan bayanin sai Allah ya ce wala daribna bi khumrihina ala jubihim su dora ko su buga mayaninsu akan kirjinsu nan abu ne sananne cewa asalin jahiliya ta musulunci yadda yake a nan ma akwai irin wannan jahiliya mace za ta huta wajen biki har ma ana gwadawa ƙoshi ƙoshin kiwon gidan wane balle makaɗa an zo suna ce a sa mata kirari kiwon gidan alhaji wane ta cika ɗiri da zinariya ko azurwa ko fulakewar a wai aga ta ƙoshi ana gwada nan haka gari har ma da wata riga da ta sheri daga da mando ko daga da mando ta ba sheri eh ka kalli baka da bana a hoto a hoto wajen biki da ita wajen sheri na kalli kalli bayana nan kalli koshin ta na baya daga kwanyarta to wannan al'adun mu haka muka tashi haka aka taso mace ta gwada ado ta gwada kiba ta gwada koshi a gwada sarƙa da zinariya a wuya wannan abin da ake a jahiliya ne Allah ke hana mu mata ku rige ku ɗora mayayi ku rihin ƙirjinku na ta shi a ce mayayi na ajiko da rihin ƙirji ta kuma aka maganar jirba nan dai ana magana ta rihin al'aura ta mata ya ce wala ibidina zinata hudu ya ce kasku bayanar mata kasa bayanar da adonsu illa limu ta hin kala jiro wajen kusan kala goma sha biyu wanda aka ware to duk da yanwa za mu ga wannan warewa da aka yi abin mataki-mataki ne ka a bayyanar da adanku aka ce sai ga mazanku ko uwayenku yanwa maza shi namiji ba shi da iyaka a jikin matan shi babu wani abu da shari'a ta sawa namiji wanda kai kalla a jikin matan shi babu don da kama kama hiraci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hatta da wanka da iyalan shi kana ga hadisin Aisha Bukhari ko Muslim tana cewa muna wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya hannu na ya huce muna haka hannu da shi ya tare ge mu ruwan kace kwashi wanka suke tare eh annabi ta kiyaye al'aura ka sai ga matarka a takaice magana mace da miji babu wani abu wata hira muka da aure matar shi zai ya dawa ne ne wata wasiya a cikin shirme ne a ta tawo sai wa wasiya ta ali sunan ta aka ta shahara wani ta ya kadan karami wani zai matar shi kare alawar matar shi zai dan shi zai makabce an kai kwanta a ta gida dan dan ka barawo an ga zuwa ne dukkan abu wata wasiya ce aka yi da mun abubuwa da yawa sai ka dan hana ka shakata gaba daya da dare tsakan dare da rana a cikin gida waye ta hana ka da zama da gudu illa sun kwashe kwashe ne badar inganci kama kama ka shawareta wasu amata na matuna wasu ta ali karin kwashe kwashe ne kenan a nan allah kirshi namiji ba shi da wani iyaka ba adin da bai gani ba to sai aka ce illa ni mubulatina aw aba'ihinna to sai aka jero waɗansu wanda suke da iyaka namiji ne amma zai ganin adanta aka fara da ba miji aka hara babanta aw abaye bulatihinna ko sirkinta shine baban mazan su mata kenan uwayen namiji mana kenan sirkinta zai iya ganin adanta aw abna'ihinna ko danta zai ga adanta aw abna'i bulatihinna ko diyan mazan su kenan mijinta iya da da wanda ba nata ba wannan dan nashi uwa take gare shi zai ga adanta aw ikhwanihinna ko ‘yan uwansu ma'ana wanta ko kananta ba ku zan ba. kasan mu an sha ke ce ku zan gani uwa ne idan wanta ne wa ku zan uwa ne uwa ɗaya mata ɗaya mata biyu ɗan uwa ne amma ba muharrami ba ta yana iya arminki kenan aka ce ɗan uwa na ɗan uwa ciki ɗaya in ma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya aw bani ikhwanihin ko dan dan uwanta dan wanta ko dan dan da shi ma danta ne aw bani akhawatihin ko dan ɗan uwanta yadda ko kanwata ciki daya aw nisa'ihin ko mata musulma musulmai nan yan washi ne kenan a nan da aka jiro maganar maza uwa kai uba ɗa ɗan ɗa ɗan mutu a jiro gaba ɗaya to menene na ado za su iya gani cewa abin da yake a tsaraf daga misali wani damtse ƙobri zuwa tsawa da kai daga wuya abin da ya sama wannan shi ne wannan da aka jero a gaban babanta don kanta a buɗe ba matsala komi a gaban ɗanta don ta buɗe kanta ba wani matsala ko ɗaya yan wannan ma akwai wata matsala a cikin al'umma wadda ake fama da ita kuma matsala ce ta cewa wata ƙisa wai idan mace ta buɗe kanta a cikin gidanta mala'iku na tsine mata albarka wannan abin ya shahara mace a gida ba ta buɗe kanta ana kawo wannan abin wata kisa farkon wayi a nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wajen khadija iya tsoro ta ce mishi in mala'ika ne za ka gani yanzu wannan abin in mala'ika ne zan buɗe kaina za ka ga baka ganin shi in shaitani ne bai da bai bacewa wai sai ta buɗe da ta buɗe kanta ya ce yi eh yanzu bai ganin shi da tare ya ce yana ganin tsohon mala'ika da mala'ika wannan kissa ce ba ta da inganci abin da ya inganta saɓanin haka ne da kenan an haka ne ma kenan khadija ba annabi labarin manzo Allah kenan manzo Allah da ko rai kowa sani abin da ya tabbata wannan me yake cewa waraka waraka dan uwan khadija waraka bin nawfal waraka bin nawfal shi har manzo Allah labarin shi manzo Allah ne da abin da domin abin da ya zo annabi ya tsorata bai sani ba aljani ne mene ne kurin ya ga wani ya zo cikin ya kawo ikara ma'ana da kaji ikara to da malaka jibril abu annabi ya tsorata bai sani ya ba lokacin nan sai da ya zo iya tsoro sai ba hadiji labarin ga abin da ne ta ce akwai ɗan ɗan uwa na warka bin nufar warka ya karanci ilimin allah ta ya karanci inji har da mata tarjama a makka iya cikin suke ɗan abin ilimin allah kitab ta ce kuma ɗan wanta ne khadija ta ce muje ka gaya mai abin da ka gani suka zo ba warka labarin ga yadda ya ga jibril da ya kara mai duk abin da ya mai abin da gani ya ce wannan mala'ikan da ya zo wa musa ne ya zo maka ya ce jibril ne ya ce ina fatar allah zai ban ƙarfin jiki in taimaka maka lokacin da mutanenka za su kore ka za su yi adawar da su kore ka annabi ce ni za a kura daga makka a wani kuma shi mu annabi abin tsoro ce ni za a huta daga makka dan asali dan dinki amin ya ce ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai mai adawa shi har ba annabi labarin mala'ika ne zo shi to kinan wata kisa a ce ta a gehi cewa wai ga abin da ga abin da tabbata wanda ba annabi labarin ga matsayin abin da ya gani to wannan kuma bayan haka ruwa ya ingantatta misali sun san abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara gidan fatima radiyallahu anha da ya kai mata ziyara ya iske ta cikin sutura ba isassa ba tana da haida in dare ya kai kwabri zai bude in dare ya kwabri kai zai bude ya ce hawu ne a ranar na abu ke kula miki ya ce kake ba mana kake ba kake ba ki kanki fada ki zan kama kanki babanki ne da bawon babanki ne da bawon kaga anan menene cewa na farko ne ke da ka hanya zo ha kenan jikinta a bude a gidanta ko wannan farko kenan cewa a gida mu da kai ba tsinuwa kuma cewa kenan a gaban uba ko bawanta dan ya ga kanta ko kaburinta ba fara shi ne magana kirdan kari gashin diyarka ko babarka ko ƙanwarka ko yakka dole maharamai don kaga gashinsu ko ƙabrinsu wannan damdamfansu wannan ba laihi ba ne ba shara'a shi ne magana kenan in wata haka wannan abin ya sa ake kumtata wa mata da ba sa ado a gida kai a kumshe he a cikin ɗaki ya a cikin duhu shi sa da kun mutu waje kaga wata kona kai ga abin ya burge ka saboda a gida matarka baka san bugashin matarka baka san ba kai dan ba ta ke domin ta gyara ma yan cikin duwaye da dare wani al'ada ce babu laihi a gida mace ta tashi gashinta ta kyara ta kame in kitso ne a gidanta mai gida ya shigo da iya ta bude kanta adanta ne kuma ba wani abin da ya hana sai dai in gida na fasfatu gidan kowa shiga gida da gidan al'adun namu kowa shiga ki a dubu kaga wannan ya hankali eh kamar al'adun a nan gida kurin kowa shiga yake sai dai gidan gida ma alheri ke dama wannan gida da ma alheri ka ga shi ne maganin maganin al'ada gidan gida ma alheri mutum ya ga gwangwan ko iya nan ko nan amma gidan abu dai wannan a dubu kowa ya hada matsala ce gaskiya to kenan idan mace gidanta da kai sai mijinta ya tsayanta tana da amana ba mai shigo a gidan tana da dama ta buɗe kanta ta gyara kanta ba da yankuri damun shi kuma mai gida bai da iyaka ba abin da bai da mutu to wani shi ne allah ke wadewa mata kasu bayanan da adansu ya ga waɗannan da aka jero mazanku libulatihinna mazanku aw abaihinna ko uwayenku aw abai bulatihinna ko uwayen mazanku su da kanku kenan aw abnaihinna ko diyanki aw abnai bulatihinna ko diyan mazanku aw ikhwanihinna ko ɗan uwanku maza wa ko kai ne aw bani ikhwanihinna ko diya kenan maza diyan ɗan uwanku maza kenan aw bani ikhwatihin ko diyan ɗan uwanku mata aw nisa'ina ko mata naku musulmi to nan malamai kan hujja kan cewa kenan bai halitta kafira daga kan musulma masu gyaran gashi ka kai makafira wannan wasu malamai da dama akan haka suka yi bayani a shi da zahar alamu duk da na kusuri cikin tafsirin shi ya kawo cewa wannan yakan ɗauka jinsi ne amma sai ba zai bane ba ana ne he mata kenan gaskiya dai shi ya ga ba sai musulmai ba wajen wannan a tafsirin shi da yau da wani to dai kenan abin da ke zahiri ne kenan mata ka kahura ba kya bayanar da kanta da kafara ya ce ba kya musulma ba ta bayanar da kanta da kafara ya ce aw ma malakat aymanuhu ko bawanki kenan bawanta ma dan ya ga adanta ba da yake bane ba aw tabi'ina ghayr ulil irba ko kuwa irin wannan barai wanda suke koyon su suna ta cikin su kurin akwai mutane wawawa ya kwanda a cikin sa cikin gida a rayuwar su ba su bai magana mace ma suna suna cikin gida suna hidima ba su mata ko tsuwa ko da dabi'a daban ta rashin kulawa da mata eh kenan masu bin matana cikin gida kuma amma namiji ne amma bai cikin mulkin ba bai cikin masu bukata tunan iya da wahala gano garin ulin ba waye bai sha'awa a gaskiya ka hankali kawai gaskiya ka hankali kawai da namiji ne kawai da ya ce a wutsifi da gaji a wutsifi da kokowa yaro ƙarami allazi lam yazharu ala auratin nisa yawo karami wanda bai isa nan mace ta zira ko ta zira ba ruwan shi cikin mace ko da ta zira ba ruwan shi kenan karamin yaro da bai shiwa bai da hankali amma yaro ma kenan idan ya shiga hankali ya gane wannan mace ce balle kusa balaga shi ma bai ciki e yaro karami wanda bai iya bambance al'aura ba aure ta zira ta zira ba ruwan shi shi ake magana wannan kenan za a diba matsayin yaran da shekarun yaran kinana ne yaron da ba yaron ta ba yaron da ba ɗanta ba shi ake magana domin ɗanta ba shi da wani lokaci ilayen mata zama zaɓin shi allah da ake magana shiga cikin gida na ga iya wasu yara ƙanana iya wasu dama ɗanta mai bayan kan da abu abu na yi na ko wani bayan na gabata ɗiyan ɗanta kenan yana iya ganin a ɗanta wannan ba lahi ba ne ba ɗanta na na magana ɗan wani sai idan bai shekarun shi ba su kai ba su gano al'awar shi sa aka baɗi dama yana iya gani amma damar ɗanta ko ya gemu ba da jiban da ya gadanta ɗanta ɗanki ko da gemun shi da ya gaga ɗan babar shi ba da jiban da eh da ya ga gashin babar shi ko ƙwabarinta wani abubuwa wannan babar shi ce ba nuna da kuma makamani ya ce kenan auki da zinin lamin zaro al'aurar tijjal al'auratun misali kenan yara ƙanana da bisa gano al'auran mata ya ce wala yadribun bi arjulihin liyudu lama ma yutafina min zinatihim kuma aka hana ma- mata buga ƙawahuwarsu don a gano abin da yake ƙasa min zinatin abin suke ɗora na ado domin mata suna saƙon dagi na ado to suka zo wajen maza wajen ta yi a ɗan buga ƙasa ko dai a yi ƙara a gane akwai wani abu na an ce duk abin da zai ja hankalin namiji mace kattai ana aka sa sa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta huta ta buga turare don ta ba gari ƙamshi tana matsayin mazanaciya haka ne sai su ruwa ta idan har musulmi duk matar ta turare sa turare don ta ba gari ƙamshi da shi aka cewa akwai turare na mata wanda yakan hana wari amma baya tashi irin wani matana tarin turaren wanda bai tashi akwai shi cikin turarruka wanda za a sa an wuce ba a jin wani kamshi amma kuma iya hana wari da wani lokaci ya aka jima ta iya zaɗi wari to kenan irin wani turaren ana iya sawa turaren da bai daga kamshi wanda an wuce zai akwai shi cikin turarruka kenan haka ta abu hurairar abu hurairar ne wata mace ta hoto sun gita ji kamshi za ta masallaci to wance a baiwa Allah na rage su masallaci ce wallah koma gida maza koma gida ki wanke shi wannan kina cikin mushin Allah kina matsayin mazana ce ta mana maza ki koma ki mai wanke yaro ki wanke shi gaba daya a takaice abu ne a hiri gaskiya sa buga turare dan a ba gari kamshi annabi ya hana kuma ya mai suna kamar tana zina ne duk nau'in zina ne ba ta zina ba da amma dai kenan haramu karar awon na jan hankali da za ta ja hankalin namiji wajen diba inda take ya ce bayan da yin wani kaunar bayanin allah ce wa tubu ilallah jami'an ayyuhar mu'min ku tuba zuwa ga allah gaba daya ya ku masu imani la'allakum tuflihun don ku samu rabauta a wajen allah nan kira duk abin da kasar kana yi da allah ya hana kuma da mutum bai rabuwa da irin kurakurai allah da ya kiraye mu gaba daya mu koma zuwa ga Allah eh mu koma zuwa ga Allah mu dokoki shi dan ce tubu ila Allah koma wa ruju ila Allah mana a koma abu wannan waya da mu muka jero dokoki na Allah idan Allah kira mu koma zuwa ga Allah gaba daya dan mu samu rabo a wajen Allah Allah samu cikin masu tuba ci gaba وأنكحوا اليم وأنكحوا اليتامى منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa ankiul ayama min ku armar da marasa armi marasa al'aym duk wanda bai armi tuzuru ne gwabro ne gwabruwa ce tuzuruwa ce duk ɗaya ne da tuzuruwa ce tuzuruwa ce duka wanda shi na al'aym kenan nan Allah ya umarni mu armar da waɗanda ba su da armikun nan umarni ne Allah ke masu imani da ja hankalin armar da marasa armi don rikin armi iyaka fitina cikin al'umma shi ke yada zinatizar cikin al'umma shi ke yada zinatizar cikin al'umma tuna an ce nan umarni da Allah ya bada iya ma'ana maza za a armar wadda kuma su iya ko armar na ce duk ya kumshi duk abin da kake da hannun kan shi akwai jan hankali da Allah ke mana na kula da armar da marasa arme kura kai ne yanka ce kakka barta tana yawon banza an zo ka ce sai ta yi kaza don yan akwai fitina a yau balle ɗiya mata suka kakwa mutsala don mun suna kiran mutsala tambayoyi da yawa suna irin wannan jaji cewa tana ta balaga haka misali yarinya ta ba sha bakwai ba sha takwas har ishirin ta wuce har ma dokar ta batu ta wuce har doka ta bature ta wuce eh har ta bature ta wuce shi bature ka san ya hana arme yan sha takwas amma bai hana bazana a shekara bakwai ko ya hana in dai sai yarda ba ba doka zina ce arme ka hana amma sai rafarkinta za ka ana koya da ƙanana ba ta duka musu ake koya musu yadda ake ma ko kasin ciki ko wannan ba tsarin bature ne ba maganar kenan shi ba zina bace da ke shi a inda arme ne aka hana ƙasar haka amma ta shaita kwata wani kai amma ƙasar haka katta arme amma dan ta zina wani ba matsala bace a wajen bature mun dokacin su su kama su ɗora mana a kan ita ce suka kawo suke so kuma mu ma mu yarda da haka nan ko yarda yaɗe akan da ƙari akan neman ci amma in ta bukata da kanta ta yarda ko ta arme ce ko a zama tuli ko ta arme suna dama sai zama abu a turanci mata ta iya rafar da kowa inda inda ta bukata ta bukace shi inda miji ke zuwa shi ba ita ma haka tana dama ta inda miji ke zuwa nemo ta ita ma baturiya tana zuwa ta nemo wani miji wani manata ba kuma inda ta amince ba wata doka na ba da yanko ita ta yarda nan ba na ba biki aka yi duniya ya ci biki na aka a turi a ba shi a turi ɗin shi biki aka ingila biyan maradi na ingila kuma iya da iya da matsayi a toci aka yi bikin shi da wata mace shekara wajen talatin tare mata wani ce amma shi take a bar shi su ya bar abu da wajen bana abu da wajen su ba inda ta amince ne ba ta amince ba ga shugaban wani shi ga shugaban wani shi duk na bawa ne wani shi duk sun abin da ba na ba bane ba to wannan tsarin turawa ne mu a wajen abin haramu mu zina ce haramu ko ɗan shekara na wuce haramu ne zina ko da kafata ko ba kafata haramu ne haramu ne ba abin da yake na azab Allah ya sida eh azab Allah zai sida bakin da duniya kai ga mutum sida da bidar rayuwa amma azab Allah shine mai hankali Allah ta rike mu na haka ne duk abin da zai kawo ci gaban arme yau muna magana ƴaƴan mata suna jajan sun samu namiji mai san su kuma suna bukatar arman ma'ubai ya ce sai ka samu bak ko lisans ko matriz wallah wani da ta ce aji a mai nasiha ita caya wallahi gwamnati ayu kalbi ta shi kalbi tun tare ko ta kalbi bakin ta ta kalbi bakin ta ayu baka wallahi ta yi ba ko shi ta kalbi bakin zo da baka ba ruwan shi abin da yi dan nijar ne sanda yake kuma kun turanci ne kuna bariki ce kuna bariki banza ta haka kenan wannan yawa kenan kaga a nan kenan uwaye suke tura iya mata domin su fitari ya ta ce tana bukata ta kano miji ka ce a bakin yawa ta bata samu ba wani mara ya ta bisa sai ta ji ba a gaban nan ma a tsara ra'ayin ubanta sai ta kai shekara uku ta kwanci a ne ta zama ta iyawa dole wancan shawara da ake ba su ta mu'amala ba ta hanya ba sai sun kiyo suna yin ta eh wata kuma lokaci guda tun da bar mata turawa za a hankalin da lokaci guda ta yi alaƙa da namiji ciki ya shiga shi kenan lokaci guda su kuɗa yawa ranar ta canza ita biya buƙatar ta shi kenan kuma ciki ya shiga wannan labba sai a cikin manyan fitintunu a cikin al'umma me zai hana abin da yake fitina ta yi alamun ta yi karatu ko ba shi kenan ba ka ga bata bata matsala ne bata matsala ga bata arami sai ta karatu me matsala ko ko alamun ya yana karatu amma tana buƙatar ka hana ta to kaga akwai matsala da alamun ta ba magana sha'awa ba fitina shine matsala ko da akwai ta amma ba ba ta haramta abin ne baka haramta abin ba haramta ba shi ne magana in dai ta yi karatun don kasu iri-iri tabbas abin da yake haramun kan tsaraman eh ai da nan karatun ake tabbata tsaraman ko da nan karatun kan tsaraman ko to ta yi karatun tsaraman da mijinta akwai da fitina ta babu shi nan da mijinta kuma wannan da yawa mukan kawo matsaloli na maganar al'umma na magana a ce iya mata ko dole a mata arman da yawa haka mutum iya magana matan shi ya je likita ai ta bala'i shi ya ta bala'i shi da shi da likita ta kalama ta shi ko kuwa ana sa ma'ana ɗiya maza suna fitina da ɗiya ma'aikata kwal inda akwai mata ta samu in matan ba su yi ba karatun saboda rubutocin sun yi a kullum mazan da kenan lazim akwai fa'ida yawa amma na Allah ya ji da mata su ke fata ma mata ta kai ruwa namiji zai zo a ji cibiyar abin fata ma aji aji shi sai ba a cewa sabu sanyi ba gaskiya mun kiya kuma wani cikin fitina daban ta hana su karatar gaba daya suna da fa'ida su mata ban suna da wurin suna da wurin yanzu wata wata ita magana magana a wani wurare magana misali da ake mana yan sanda a wani wuri za a zo ana lalama mata namiji da bazan lalama mata wani mace ta lalama mata ba ko akwai wani za a zo ya lalama kenan kaga anan ma wata tare wani aiki a wani wuri wani hadda ya daga bangare akwai adiba abin da ya dace da bai dace ba ma bai hana gaba ɗaya a ce kurin karatun ba ajima gaba ɗaya yana da fa'ida bangaren fa'ida shi kuma a kauce fitina kun shi ne sai kenan muna magana dai a takaice kenan uwaye uwaye uwaye ku kula da armar da ɗiyanku namiji ne a armar da shi na ce hatta misali kai ma yadda yake wajibi ka armar da ɗiyarka haka ɗaya ma a taimaka mishi ya arma kuma haka kai ma kanka ba arman ka kuma mana ka kamar arman yanda zaka ba misali shi namijin wahala ka sauka abin ka sauka tsami abin shi ma arman mai cikin sauki dan da yawa uwaye suka sa arman ya wahala an baka amma abin dokokin da aka dora maka ko musu kai ka kaga dole zama kudin za dora mishi in aiki yake shi kanu iyaye amma inda za a sauki kowa ta yi arma cikin sauki ka abgan da za mu arme shi ne wani maɗaukabin ke cewa misali masu neman arziki suka zo wannan iya da mace wannan bai mace ya ce ka gabatar da mara mace haɗi ya kace mutum biyu suka zo wannan mai mace ne wani mara mace ne ya ce domin umarnin allah ya zo akan al'ayin shi wancan mara albashi na gaba ka hara ba mara albashi in dai na kware ne wancan na kware ne to za a zabi a jiba mara arbi shi yi kusa samari kamar da abu da daji samari na wani abu da musu daji kware a gabatar da sarmai a kan wanda gida da mace in dai duka na kware ne don shi ba aibu shi ta ba umarni ba ta shi ta bai umarni mai mace dama amma shi wani akwai umarni kai ce a taimaka mishi ya zama gwamnati eh an za a jiba za a zabi a yi gwamnati ce sai Allah shi ka musulmi sai mata kenan da Allah ya ce ku armar da marasa arme ku an kula ayama minkum wasalihin min ibadikum fi mali haka nan ku armar da bayin ku maza da bayin ku mata na gari kaji kenan an dai an ga mutumin kirki ne ko da bawa ne ko da baiwa ce ka abata don tana baiwa fata kullum yi hidima kurin ko shi bawa da dan bawanka ne kullum ka hana shi arme da yama hidima Allah ce in yakunu fuqara yugunihum Allah min fadli in ma an mutalakawa ne Allah alƙawalin Allah ne zai wadatar da su daga cikin fadalai shi na cikin akwai alƙawalin Allah wata ruwa ta taɓa magana ta iya cewa salasatun haqqun ala la ya'unu Allah ce mutane uku haƙƙi ne Allah ɗora ma kan shi zai taimake su yace annaki yuridul afaf wanda ya arme da niyyar ya kame kanshi daga zina ƙarfin sha alkulun ya yi armi don ya samu kame kai wannan alƙon Allah zai taimaka mishi wani mukatib da rikul ada da wanda aka ɗora ma fansa bawa ne aka ɗora fansa ya kawo kaza a ‘yantar da shi shi ma Allah zai taimake shi kan biyan wannan fansa ya ce wadda gazi fi sabilillah da mai jihadi fi sabilillah wannan haƙƙi ne Allah ɗora ma kai shi zai taimaki waɗannan kenan cewa kaka ga abin karamin karhi ne a ramamushi don ma wasu da mutum hankali nawa mai kudi ya kari nawa aka yi nawa mai kudi ya alame ta ya shi ya dota ya ci mutum mutunci ya koro ma ita nawa aka yi koro ta ko tuda haka kenan kuma nawa tallaka ya arziki shi ne mai kudin zaɓi kudi ne zai masu ajiyar da barka samu zai da mutum hankali da wanda zai zai da kudin wallahi wanda zai dauke ta ya kudi zai karatu ya ta yi mutunci a wajen talaka wanda zai kudi dare da wanda mun da kudi mun da damu da san sare dama dan kudin ka bashi haka nan maganar kudi a cikin arami ba ita bace ba cancanta kur daga ya zo kadiba wane ne shi me matsayin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataku man taradawna dinahu wa khulquhu fazawiju illa tafa'alu takun sanarin idan mutumin da ya zo neman yau wanda kuka amince da addinin shi ya kyawa kulkahu da halin shi don ba iyawan ahalus suna ne kurin iyawan ahalus suna ne mugun hali a fara suna ma wajen wajen aƙida karasi wajen aƙida amma ɗabi'a haka kuma matsala ana kusa da yawa suna wajen aƙida ba matsala amma ɗabi'a mu'amala haka kuma matsala ko kasan sai wajen aƙida ba matsala to amma kasan wani ma kasan mugun hali shi sannan ka ba ta gaba shi ko da iya ustaz ahalus suna akwai saura mu saurare kuluk hali na kwarai shi annabi ne ce ko ba mutum ne addini da hali na kwarai yace wannan biyu sun gamu kurun ka aura mishi to idan wannan abin biyu suka gamu ka iya to wa akwai fitina da mutum akwai banna a saman kasa kenan abin da ake babban abin tibawa addini da hali na kwarai kuma yan mutum san cikin hali na kwarai ba a zaman maula ta dan maula ne kun bi ake tsoro ka ba shi iya ake maula ke ba ba shi don a maula ba mutunci gwanda dan iya sai da garuwa iya da kowa aiki ki sana aiki sana aiki mutunci ne a ta kone kayan suna kusa kusa kamar kone cikin a baka iya a baka sana dole sama abin maula ba sana ba mutunci kanka kenan hali a ci addini hali to kenan wannan ku kenan idan ba ko da bayan ku ne maza da mata ba zai magana iya ko arwa musu in ma har talakawa ne Allah zai wadatar da su daga fadalar shi ibnihim Allah min fadali Allah zai wadatar da su daga fadalar shi yace kuma wallahu wasi'un alim Allah iya da yalwa ta fadala kuma Allah masani ne kamata mu tsaya Allah kan ta san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته